الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مؤلانا تا goma sha shida ga watan azumi yau azumi yana da kwana goma sha shida na wannan shekara na 1447 wanda ɗaya kirgen kuma biyar ne ga watan march 2026 daga wannan masallaci na al'afat cikin garin gombe a wannan ƙasa tamu ta najeriya inda muke ci gaba da tafsiri a cikin suratu ali imrana wanda yau za mu tashi aya ta 172 mun gama bayanin ta jiya amma za a karanta ta a gurguje ko kuma bari in yi samarinta a gurguje sai mu shiga aya ta 173 abinda muka tattauna jiya shine bayan an dawo daga yakin Uhud an yi nisa an dauki hanya an yi tafiya mai nisa sai aka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa mushrikai fa sun hadu a wani guri suna uskus cewa za su sake dawowa su afkawa mutane a cikin garin Madina su yi musu barna annabi sallallahu alaihi wasallam atake ya tada mutane ya ce ina waɗanda za su koma ga raunuka a jikinsu ga an jijji musu ciwo kamar yadda ya zo a hadisin aisha allah subhanahu wataala ya yi wannan umarni a take sahabbai suka tashi suka ci aya shirye muke duk fa jikinsu da jini fata-fata kaca-kaca jina-jina suka tashi suka tafi suka je gurin da ake cewa kafirin sun taru kafin su zo ko sun watse ne ko kuma yadda abin nan mu'jiza ta annabi ana sakawa makiya tsoro a zukatansu aka zo aka samu babu su shine Allah yake ƙara jinjina yake yabo wa sahabbai yake cewa allazina tajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh duk da cewa ga cututtuka a jikinsu amma a cikin wannan halin ba lafiya da buƙatuwar jihadi ta yi da ba wa annabi kariya sallallahu alaihi wasallam da ba wa musulunci kariya suka amsa wa Allah lokaci guda lilladheena ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim wanda suka kyautata a cikin su suka ji tsoron Allah suna da lada mai girma to shine zamu ci gaba da fadan sifan wayannan bayin Allah ne su ne dai alladheena qala lahumun nasu su ne dai wanda aka zo aka aka so a yaudare su kuma wanda mun fada alladheena sujabu lillahi war rasuli Aisha Allah ya kara mata yadda tana bawa urwa danta kenan dan asma'u labari take cewa yabna ukhti kana abawaka minhum ya kai dan yar uwata mahaifanka guda biyu suna ciki suna cikin alladhina stajabu lillahi war rasuli tana nufin zubair ibn al-awwam da kuma abubakar as-siddiq tace dukkan su suna cikin mutum 70 din mutum 70 ne dama da wani abu suka bi wayannan kafirai din to Allah subhanahu wataala sai yake kara gaya mana sifan su alladhina qala lahumun nasu na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم
Allah subhanahu wataala yake cewa alladhina qala lahumun nasu wa'annan dai alladhina sujabu lillahi war rasuli sune dai wanda mutane suka zo suka ce musu innan nasa wasu mutane qad jama'u lakum sun sake sabon taro a gare ku fakshawhum to ku shiga cikin taitayin ku kurazana bazadahum imana su labarin wasu mutane ma sun sake sabon kintsi dan a zo a yake su imani ya ƙara musu wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce duk shirin da mutane suka mana ubangiji ya wadatar da mu kuma madalla da wanda ake dogara da shi a duk lamuran kan kada garga ubangiji duk makircin bai makirci kutungwilan masu kutungwila ba abin da za a yi maka hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan ayan ta sauko ne bayan yakin Uhud lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da sahabbai zuwa Hamra al-Asad wanda muka yi magana jiya dai inda allazina sadabu lillahi wa rasuli din nan sahabban nan guda 70 da suka sake bin bayan Qurayshawa to bayan haka ne wannan abin ya faru ba da an ballagahum khabar annal mushrikin yuriduna ruju' lil qital bayan an ba da labarin kafirai suna so su dawo da su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam yadda abun yake allazina qala lahumun nasu sune wanda mutane suka ce musu innan nasa wasu mutane na ce muku zamu yi maganan annasu annasu da malaman tafsiri suka dan yi yi maganganu akanta duk da cewa daga ƙarshe maganganun su gaba ɗaya tana dunkulwa ne ta zama magana guda ɗaya ai yadda abun yake wasu mutane ko wani mutum ya zo yana razanar da musulmai ya zo yana ƙara razanar da mumine yana cewa mushrikai fa sun je sun sake sabon taro sun sa an turo musu manya-manyan gwara abin nan zaratan matasa da kuma mayaka masu ƙarfi su zo su sake yaƙar ku don abin bai ƙara wa mumine komai sai ƙarfin gwiwa dama neman neman abin suke musamman an yi Uhud an yi musu nasiha sun gane corrections na abin da sun yi shirin corrections na abubuwan da ya faru a me a Uhud duk sun gama saitawa fa za da mu imana ka wani abin ya kara musu imani wa qal fa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil sai zama suna ce a'a ba ayan nake karantawa ba ina karanta muku labarin ne yawa da larabci na rubuta algabatu mala yawa kaji ga su alaran mu'min nan yawa labarin nake karantawa lam yazid lam yazid almu'minina illa imanan wa thiqatan billahi faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil ba qur'ani ne sai nayi ba ko yawa in qur'ani ne sai in koma in ce wa qalu to da haka har suna cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil ai allahu kafina allah shine wanda ya wadatar da mu wa huwa khairu man natawakkalu alai suka faɗi wannan kalma ne to nan gudun malaman tafsiri a wajen annas annas sun yi ta maganganu amma dai duk zamu samu samari guda daya sai dai saboda ƙarin fa'ida zamu kawo shi wannan alladhina qala lahumun nasu na farko sune wanda mutane suka gaya musu wannan mutanen annasu ash-shakhs aw al-jama'a mutun daya ko jama'a duka ana ce musu annas zaka iya cewa mutun daya annasu dan ka nuna girman abin da yazo da shi ko kuma shi ma wani ne mai girma innan nasa qad jama'u lakum wannan kan ittifaqan annasu na biyu ana nufin quraishawa ne ay jayshu quraish wal mushrikin alladhina kanu yuriduna rujua li qital al muslimin wannan kan qawlan wahidan ana nufin quraishawa ne to shi yasa annas na farko al mukhawwifun wa inda aka tsoratar din sune mu'minai annasu na biyu al mushrikuna sune jama'ul jama'ul jaysh sune wanda suka tara abokanan gaba mun gane ko shi yasa ibnu abbas da jama'a na cikin mufassirai mujahid ibnu jabar da sauransu suka ce annasu na farko din nan wani dan aika ne wanda ake ce masa nu'aym ibnu mas'ud al-ashja'i mutum ɗaya ne abu sufyan ya turo shi saboda tactics na yaki saboda tactics na yaki yace je ka cikin musulman nan ka ce musu ai ana nan ana musu shiri ko da ba shirin bane su kwana dai ba su yi bacci ba wannan shine farkon social media daga zamanin annabi zuwa yau duk wata social media ta ƙarya da wanda ka zama kai ne mai yada farfaganda dadai ne ko ba dadai ba in an tsine wa'annan kai ma Allah ya tsine maka mai daukar rumo bukaddara ba rumo ba mai daukan abin da zai tara mutane hankali shekara bakwai da yin wani abu na kashe-kashe ka ɗauko bidiyon ka ce inna lillahi ku ga abin da yake faruwa jiya jiya a garin kaza ba ka suke bayaran nan ka sa akwai birgima da aka kusa a tayar a cikin garin gombe nan kusa da da da da da general hospital kusa da specialist yara ne suka zo suka yada abin da ba haka ba gari ya kusa ya hargize to nan gurin su ibnu mas'ud suka ce nu'aym ibnu mas'ud al-ajja'i shine ibnu mas'ud ibnu abu sufyan ya turo shi yace je ka razana musulmai nasu na biyu kuma abu sufyan ibnu harf tare da mushrikai ake nufi kaga in in ka dauki maganar ibnu ibnu abbas da kuma su mujahid ibnu ibnu abin nan ibnu jabar da sauransu to zai zama nasu na biyu mu'aw abin nan abu sufyan ne da sauran mushrikai ay anna kalimatan nas al-ula utliqat ala shakhsin wahid ala sabil at-ta'zim a girmama wannan abin da yake tafi da shi qatada ibnu du'amat as-sadusi da suddi suka ce annasu na farko jama'a ne na cikin cikin munafukai ba ma mushrikai bane munafukai ne suka razana tunda an kunyata su to bari su zo su razana musulmai annasu na biyu Qurayshawa ake nufi to duk in kun kula za ku ga nasu na biyu dai muna maganar Qurayshawa ne ko da mun sa Abu Abu Abu Sufyan dai ai yana cikin Qurayshawa amma Imam al-Qurtubi da yazo sai yake cewa annasu al-ula al-muqawwifuna lil mu'minin kawai masu tsoratar da mu'minai munafikai ne kafirai ne wane ne kawai dai an tsoratar da mu'minai na biyu kuma Abu Sufyan wa ashabuhu min Quraysh haka Imam al-Qurtubi ya faɗa Ibn Kathir Ismail ibn Kathir yake ce al-muradu bin nasi al-awwal sai ya tafi da kauli na ibn abbas sai yake ce nu'aym ibn mas'ud al-ajai sai dauki nu'aym din shi guda ɗaya ne annas bi ma'ana rajul wahid kawafa al-muslimin shi kuma nas na biyu ya dauki abu sufyan da jesul musrikin duk da za ku ga jesul musrikin sune wayannan suna cikin suna ciki kowa sai ya faɗi wannan inna nasa qad jama'u lakum الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا ba abin da ya ƙara musu kawai sai imani wayannan sahabban mutum 70 din ko wasu ya ƙara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel basu samu karaya ba basu samu ja da baya ba wa ma da'ufu wa mastakanu lam yajbunu wa lam yataza'za'u ba samu wani ja da baya ba babu shakin bal manahum zalika taqwif ziyadatan fi tumanina ba abin da ya kara musu sai kwanciyar hankali sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel abdullahi dan abbas yake cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wannan zikirin wannan addu'a abdullahi dan abbas yake cewa annabi ibrahim lokacin da aka jefa shi a wuta da aka ce ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim babban abin da ya bashi dace ubangiji ya sa wutar nan ta koma da aka jefa shi din cewa yi hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya canja wutan ta koma AC wuta aka rura za a kona sayyidina Ibrahim haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kalmar ya faɗa hina qalu lokacin da aka ce innan nasa qad jama'u lakum fakshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil shi yasa suna daga cikin babban missile manya-manyan missiles na musulmi a lokacin da suka shiga damuwa a lokacin da aka shiga tashin hankali a yi ta yin hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil yanzu kuma an jefar mana da zikiri yanzu an jefar da zikiri mun bar wasu da muke ce musu yan bid'a suna rige da zikiri duk da cewa su ma yanzu suna ta wasa da zikirin to ahlus sunna ku ne zikiri yake gurin ku ku ne kuke da hisnul muslim ku ne da kuke da kitab na azkar a sahih bukhari bayanai na zikiri a sahih muslim ku ne kuke da abin nan al-azkar na Imam an-Nawawi ku ne ma kuke da riyadus salihin wanda Imam an-Nawawi ta ne manya-manyan babubbuka na zikiri ko kuke da shi amma da makarantun mu na islamiyya makarantun mu na allo daga gari akwai matsala za a zo a ce to a rufe karatun qur'ani yau za mu yi ta yin hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbun haka za a yi ta yin hasbunallahu tun da safi har karfe sha ɗaya da rabi ɗin nan da ake da ake islamiyyar safi sannan tun karfe biyun an zo har karfe biyar da rabi ɗin nan in an je an dawo islamiyyar nan malam ga malam da ya malam ya sani ga ma malamin malam malam makarantar malam nan nan BCG a ce an rufe karatu yau ba karatu hai wuni ana hasbunallahu wa ni'mal wakil saboda abu ya tunkari al'umma shi yasa Najeriya Allah ya ta kare ta da duk fitintunin duniya Allah bai samar da ita ba ba dan komai ba Allah sannan tsofin malaman mun nan da suke yankin gabas ta tsakiya ai ga- gab- abin nan menene north east ko kudu maso gabar ta Najeriya arewa maso gabar ta Najeriya kuma musamman Maiduguri musamman yankunan irin su Gombe, Yobe, wannan su ne manyan gurare a North East, wa'yanda barazana ce wa kowane bature na duniya, shi sa aka kai abin da aka kai Maiduguri, saboda an san suna da ƙur'ani, wannan ƙur'anin ba kowane abu ne zai je a ci nasara a kansu ba, su ma wa'yannan yankunan sai da suka bar ƙur'ani suka koma tsafi da ƙur'ani, sannan aka yi ta cin nasara a kansu. tsafe-tsafe aka koma ana yi da ƙur'ani a kwana ana ana fitsari kan ƙur'ani bukata za ta biya a ware ƙur'ani a kirga pages na ƙur'ani shafi 600 da wani abu a ce mace za ta yi kwana 600 da wani abu kaga shekara da wani abu kenan tana tsari tana goge kashi da fitsari da jinin al'ada da paper da ɗaya da ɗaya na ƙur'ani a ce da haka tsafin zai ci daga nan aka samu aka ci nasara shi sa ruwa da aka yi na Maiduguri wani babban malami ya ce ana wannan bala'i na Maiduguri mahaukata da yawa sun warke saboda wasu cututtuka wasu sihirce-sihircen su an kai makabarta an binne da ruwan ya zo ya tona makabartan ya fito da magungunan wani kullun an yi guda bakwai a waje guda guda bakwai din ya raba su ɗaya ba za ka same shi ba ɗaya yana wajen maliya ɗaya an jefa shi kaza kogin da wannan bala'in da aka yi ɗaya ya tafi kaza wani ruwa ya turbutse shi saboda haka an raba sihirin malamin da yake magana ahlus sunna ne yace akwai mahaukacin da aka sani 40 years yana cikin hauka ba mana abakar kyari bane malamin mu ne yace wani shekara 40 ba lafiya amma ana gama wannan bala'in ruwan ya warke ha kawai haka yace ya me yasa bane haka to da kuma tsafe tsafe shine bala'i yazo to hasbunallahu wa ni'mal wakilu yanzu ba ma raye wayannan abubuwan yara kanana masifa ta tashi a ce ku yi ta hasbunallahu wa ni'mal wakil a gida da fa haka ake saka mu in aka rasa damuna a ce abin kwararo ana nuna wa Allah kaskanci ganin yayinmu da suke fita da mu a fito kwararo mu canja mu juya riyunan mu ai ta yi amma yanzu yara ma sun san ma roƙon ruwan ne ba sun shi ba fa to hasbunallahu wa ni'mal wakil haka Abu Sa'id al-Khudri ya faɗa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin sahabbai sai yake cewa kai sai kowa hankalinsa ya tashi ya manzo Allah yana neman zai mana magana kaifa an'amu ku kuna ganin zan samu kwanciyar hankali ni ba zan samu kwanciyar hankali ba wa qad iltaqama sahibul qarni alqarna mai rike da kafo mala'ikan mutuwa mala'ikan da zai busa duk duniya ta tashi ya riga ya sa ya seta ya daga kai dan haka ma hadisin ya fada asgha sam'ahu kaga ai da matsala ya daga kai ya seta kunnensa ya yi haka wanda ya haka kam yanzu kana magana in na yi haka bal'adam ma ya fara magana sai ya shiru sai na yi haka me nake jira ya ƙara sako to yana jira Allah ya ce busa sai ya busa ya yanzu talaucin najeriya nan ka ɗauki kafan nan ka ba wani talaka ba tuntunin wa'annan masu mulkin da suke kaza tuntunin zai busa ya ce kowa ma ya huta ka gani annabi ce to hakan da nake gaya muku an yi shi wannan abun an yi Allah ya yi umarnin kuma mala'ikan yana nan ya seta ya ce ka gaya min yadda zan samu kwanciyar hankali mene a cikin duniya nan da zan samu kwanciyar hankali a cikinta yantaziru an yi umara an yanfuka fayan an yanfuka fayanfuka yana jira umarce shi a ce busa ya busa to qala al muslimuna sai sahabbai duka sai suka ce kaifa naqulu ya rasulullah to a yanzu a wannan halin wannan fa maganar da nake shekara 1400 da wani abu akai wannan abu daga ce to ya manzo Allah me zamu faɗa sai annabi ce qulu ku ci gaba da cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil tawakkalna ala allahi rabbina haka za ku yi ta faɗa hasbunallahu wa ni'mal wakil tawakkalna ala allahi rabbina kenan fa tuntunin annabi ya ce mu yi ta yi yanzu muna wannan zikirin kenan kullun ne fa muke yin hasbunallahu wa ni'mal wakilu tawakkal tawakkaltu ala tawakkalna ala allahi rabbina haka fa kenan tun wancan lokacin har yau haka annabi tunda annabi ya ce shi kansa baya cikin kwanciyar hankali to mu me zamu ke faɗa ya ce ku yi ta faɗan wannan abu muna faɗa ne muna zikiri a wata riwaya kamar mai sahabin cewa yi tsammani aka yi annabi cewa alallahi tawakkalna maimakon tawakkalna alallahi rabbina ce alallahi tawakkalna duk wanda kai yayi hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan babban zikiri ne aham manya-manyan abubuwan da zamu gani a wannan aya da kuma wannan hadisin da aka kawo mana ana tunatar da mu da girman aya din shine cewa kiyama kenan ta kusa ko kiyama ta kusa tunda me abin Allah ya sa wanda zai busa kafan maya abin nan sannan shari'a ce ka zama kullun kana zaune kana jin tsoron me zai faru a duniya din nan tunda abubuwan da za su faru gashi annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru da yawa saboda ya san waɗannan abubuwan yana cikin razana sannan mafi girman abin da za a faɗa lokacin tashin hankali da damuwa shine hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah subhanahu wataala ya ce fanqalabu bi ni'matillahi fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl bayan sun ce hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu sakamakon haka sai suka dawo da ni'ima daga fitan da suka yi ko kuma fita hayyacinsu da aka so a saka ba su razana din ba sai suka dawo cikin ni'ima fanqalabu ay raja'a almuslimuna bi ni'mati salama suka dawo lafiyan su kalau in ka dauka ga wayanda suka fitan nan ne suka dawo lafiya kalau da lada tunda sun je dan a kashe su ne ko ba kashe su na ladan shahidai tunda shahada suka je nema sannan suka dawo da kwarjini mai girma in munafukai ne suka shirya wannan abun alal qaul wa kabirin su qauli da suka tada suka ce munafukai ne to yanzu ashe munafukai ba za ku sake kawo ta farfaganda ta razana mu ba kuma a cikin gida in kuka yi zamu ya mutsa ku balle kun ga mana na waje mun fita mun je mun tada kura mun dawo yanzu sahabbai suna da haiba lam yamsan sun su suka dawo ba abin da ya same su wanda ke cewa nasara za ta iya zama physical za ta iya zama kuma spiritual wannan spiritual nasara ne fitan da aka yi an tada gura an dawo yan cikin gida an tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro duk wanda ya gaskata Allah ubangiji zai isar masa fan qalbu bi ni'matin minallah lam yamsasun su wattaba'u ridwanallah raja'u aidan bi ridallahi tabaaraka wa ta'ala yardar ubangiji ta biyo su suka bi yardar ubangiji ai faqad ardawallaha sun yadda da ubangiji bi istijabatihim lima amarahum bi abinda ya umarce su wan qiyadihim bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu zu fadlin azim, dama Allah shi ne mai falala mai girma. Na'am, wannan abin da ya faru, wannan abin da ya faru, don akwai ƙauli da man kawo shi ba ma. Allah zina ƙalin muna so su ma suna cewa shaidan ne ya zo ya shirya wannan abu. Shaidan ne ya zo da sura ta waɗanda ake zuwa da su ya yi wannan magana din. Shi sa inna mazalikum shaitanu, na'am.
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه wannan abin da ya faru amma hakika shedan ne kawai yukhawwifu awliya'ahu yake tsoratar da arada an yuqi fi qulubikumil khawfa min ansarihi hisbal mushrikina litarhabu yana so ya saka muku tsoro a zukatanku ta hanyar shaydanu abokanansa masu taimaka masa wannan shine abin da ya faru saboda ka shaydanu ne dan ya tsorata ku to ba yanzu ba ma alhamdulillah ba ku tsorata ba ni kuka ji tsoro kuka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil to gaba ma fala takhafuhu kar ku yadda ku ji tsoron su ba kowa bane wa khafuni ni ku ji tsoro na in kuntum mu'minin matakar ku mu'minai ne kuma Allah yana jinjina ba na shakka bane a nan gurin yana jinjina da imanin su ne wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri wa'anda suke gaggawa su karbi kafirci wannan abin yana damun annabi to wannan kare tar maka da hankali ka je ka samu depression kar su tar maka da hankali wala zunka lizaina sani uguna fil kufri wa'anda suke gaggawa da zancensu da ayyukansu suna gaggawa su fada cikin kafirci wannan kada su tayar maka da hankali dan gurin alladhina yasari'una fil kufri kamar da Imam al-Baghawi ya fada da Imam yake cewa qala dhahhak dhahhak yace hum kuffaru quraish sune kafirawan qurayshawa da wasunsu a hakkin annabi sune kafirawa kafiran qurayshawa kafiran qurayshawa da suke da taurin kai duk abin da ke faruwa suna nan suna ta taurin kan su bi annabi sallallahu alaihi wasallam da wasunsu na daga munafukai waɗanda koyaushe suna ƙoƙari su ga sun taimaki kafirai kafircin ya fito fili ko da kuma suna ɓoye kafircinsu su innahum la yadurullaha shay'a ba za su cutar da Allah da komai ba bi musara a cikin fil kufr wannan gaggawan da suke innahum yuridu Allah alla yaj'al lahum hadan fil akhirah abinda ubangiji yayi suka zama suna wannan abun Allah subhanahu wataala baya kaunar su samu wani rabo a lahira ne dama falan ma zagu hazaga Allah qulubahum in ka kama hanyar banza Allah ubangiji sai tun kuda ka a cikin ta baya Allah baya nufin ka da alkhairi ka je ka nufi ka dauki hanyar nufin sharri ubangiji sai barka akan ta yuridu Allah Allah ya ja'alahum haddan fil akhirah Allah bai da nufin ya saka musu wani rabo a lahira ne falidhalika khazalahum hatta sari'u sara'u fil kufri haka ubangiji ya tabar da su har suka ci gaba da gaggawa a cikin kafirci walhum azabun azim suna da azaba mai radadi wayannan ayoyi da mu karanta zuwa nan gurin akwai fa'idodi kamar haka fa'ida ta farko la tasihu istijabatu al-abd lillahi illa bi ittiba'i ar-rasuli wa ta'atihi fa ta'atu allahi maqrunatun bi ta'ati rasulihi amsawarka ga Allah sai ta haɗu ga amsawarka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin amsawan duka guda biyu ake yi allazina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ba asabahumul qar ai yanzu istijaban Allah aka karba a yakin Uhud amma da aka saba na annabi fa sai duka yi tabu to nan gurin da aka tashi sai zaman istijaban Allah ne da manzo suka yi sai aka ci nasara kuma ku duba can an karbi na Allah da aka saba na annabi sai aka samu mummunan faduwa ta jiki da ta rai amma nan da aka amsa na Allah da na manzo a take sai zamana ko yakin ma ba a yi ba kuma aka dawo lam yamsa su'un fanqalabu bi ni'matin min Allah ku duba falalan amsawa Allah da manzo shi fa ko yakin Allah ya soke musu yakin ba ai yakin ba suka dawo da farin ciki suka dawo da kauna Allah subhanahu wataala yake cewa wallahu dhu fadlil abin nan wai wallahu dhu fadlil azim bayan ya ba su suna na na imani fazadahum imana amma a can gurin fa sai da suka zama abun tausayi sai da aka zo aka tausaya musu aka ce fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan galiz alqalbi lam faddu min awlik laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim duk aka yi musu wannan kai tsaye indirectly ana goranta musu amma nan gurin da ke an samu bin Allah an samu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni guda daya a haɗe lokaci guda sai zamana jihadin ba a yi ba razanan ba a yi ba suka samu kwanciyar hankali na biyu ita masifa to tana bayyana mai gaskiya da mai ƙarya ne amma ni'ima da mai gaskiya da mai ƙarya duk shiga suke ba a ganewa a wayannan ayoyi ne an kawo masifa ce don a gane makareci da mai gaskiya amma ni'ima ana gawo ta ne ana kawo ta ne don a rufe su duka biyu dukansu guda biyu sai a rufe wa zai kawo mana wajen wa zai kawo mana wajen har ayoyin baya na'am a nemo min gurin a ai can baya ka tafi a namu na nan a wayannan ayoyin da muka yi ehe ehe ai tilawa kake ta mana tilawa kake ta mana eh fanqalabu bi ina gurin razana eh ni'ima to ina wajen razana ina wajen tashin hankali inda al-khawfi wal mihan yazdadu al-mu'minu imana wa yalja'u ila Allah qa'ilan afwan ash-shada'idu tudhiru sidqa al-iman wa tumayyizu ahla al-fadl faqad kharaja as-sahabatu lil-jihad ba'da ma asabahum al-qarh fadalla ala uluwi manzilatihim ainan kan nama fito da abun fili min ba da ba asabahum al-qarh lilladhina asanu minhum wattaqaw ajrun azim tayyib Allah wahdahu huwal kafi wal mutawakkil alayh Allah shi kadai shine yake wadatar da mu shi ake tawakkali a wajensa ina ne gurin eh faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ithbatu sifatur rida an tabbatar Allah yana da sifa na yarda idan Allah yana yarda kenan akwai lokacin da ba zai yarda ba zai fushi wannan duka sifofi ne na ubangiji kuma ka ayoyin qur'ani suka tabbatar eh fanqalu bi ni'matin minallahi in menene muka samu wa ridwan ko wattaba'u ridwan Allah tai to nan gurin ai nemo min ayan nan man sa'a fi ta'atillahi bisidqin duk wanda ya bi ya tafi da'ar Allah da gaske da'ar Allah zai yi kuma a gurin da'ar Allah nan akwai akwai tsammanin ɗayan biyu ko a je ya samu masifar bala'i da kunci wata kilma a kashe shi ko kuma a yi sa'a ya dawo lafiyansa kalau amma ya tafi da tsammanin abu biyu ne to amma da zai je da tsammanin za a kashe shi ko za a yi kaza idan ya dawo lafiya za a cika masa ladan kaman an kashe shi ne cikakken lada kuma babu ta waya a ina muka samu wannan na fanka eh la a ayoyin mu dai fankalabu din nan dai fankalabu Allah ya jika malam mas'udu aka zo musaffa nan gudun ta carke ta carke ta carke sai na ce malam mas'udu fankalabu ne yace la kaga kuma inqilabin safan ma ake yi karshen safa ne fankalabu ne ta inqalaba ne ai tana bashi wahala gurin nan yace shafin fankalabu Allah ji kansa to wannan dai fankalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yansasfun su'un wa tabu ridwanallah kaga lam yansasfun su amma wa tabu ridwanallah Allah subhanahu wataala ke cewa innal ladzina ishtaru kufar bil imani la yadurru Allah shay'a na'am
innal ladzina ishtaru al kufra bil imani lan yadurru Allah shay'an wa lahum 'adabun alim ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الله سبحانه وتعالى cewa innal ladina ishtaru kufar bil imani wannan kai tsaye kan mu'minai ne fassara ta kawai zamu yi mu wuce lalle wayanda suka musanya kafirci da imani suka watsar da imani suka dauki kafirci la yadurullaha shay'a ana kwantarwa mu'minai hankali kar ku samu hankali zama cewa la yazunka allazina yusari'una fil kufri ko kar su dame ka to ku sani fa lai yadu Allah ba ba sa cutar da shi da komai walahum azabun alim azaba kawai mai radi suke tanada wa kansu wala yahsabanna alladhina kafaru to kuma su da suka zabi kafircin suka bar imanin kar fa su tsammaci la yahsabanna alladhina kafaru la tadhunnu ya muhammadun wala yadhunnu al-kuffaru kadhalik dukan ku biyu kai annabi Muhammad kar ka zaci su ma kafirai kar su zaci innama wala su bane zai kafaru annama numli lahum ko annama numli lahum khairul li anfusihim daga musu kafa da muke yi ba mu halakar da su ba anna italatana lahum fi a'marihim ba su tsawon rai da muke muki kashe su mu bar su su yi ta rayuwa wa tarkahum yatamatta'una fi dunyahum da kuma barin su da muka yi su yi ta jin dadi a duniyan su wa adama mu'alajatihim bil uquba da kuma ah, mu'ajalatihim bil uquba da kuma rashin musaukar musu da da azaba a yanzu yanzu kar su tsammaci wannan alkhairi ne kar su tsammaci wannan girmamawa ne ba kuma dalili ne cewa Allah yana son su ba a'a inna ma numli lahum liyazdadu ithma an bar su ne su yi ta rayuwa dan kafirci da masifa da bala'in su ya karu a kansu saban Allah sai yawa zunubin su ya karu wutar su ta karu dan haka muke daga musu kafa walahum azabun muhin lalle suna da azaba ta walakanci shi yasa malamai suke cewa kar ka ga kullun kai al'amuranka suna tafiya wani ya ce shi bai ta- babu babu failure a cikin al'amuransa tun da ya fara firamare lafiya kalau tun da ya je secondary ba shi da problem ba wani abu da ake ce musu obstacles bai san su ba ba su da rigingimu ya gama digiri ɗinsa lafiya kalau ya je masters lafiya kalau phd ka tun da ka fara babu ciwon kai baka san wata damuwa ba baka kwanta ka kasa bacci ba kai duk wanda yake da irin wannan yayi addu'a karfa Allah yana so ya kama shi ne kafirai da ake barin su hakan fa ba wai lafiya bane akwai wani wani wani tarko to wanda zai ta samu matsaloli matsaloli shi kuma ya fatan wannan matsalolin akwai abin da Allah ya shirya masa to domin kafirai wa umli lahum inna kaydi matin ina dan daga musu kafa ne amma kamuna yana da matsala a gaba to duk wanda abubuwan su suke tafiya ɗari shi yasa abin nan Aisha Allah ya kara mata da ta yi jiki ta yi teba ta ce kai karfa sun an cin karfa na lahiran ake cinyewa karfa na lahiran ake cinyewa so wanda zai ga an jarabce shi anan an jarabce shi a can an jarabce shi a can ya gode wa Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi cewa inna Allah idza ahabba qaumun ibtalahu in Allah yana son mutane sai ke jarabtan su aha shaddun nasi bala'an al anbiya wanda Allah ya fi jarabta su ne annabawa thumma salihun sai salihan bayi thumma al amsal bil amsal fal amsal sannan kwatankwacin jarabawan da ake maka kwatankwacin son da Allah yake maka to kar kafirai su tsammaci daga musu kafa da ake alkhairi ne inna ma numli lahum liyazdadu ithman an bar su ne dan su saba wa Allah kar kaga kana cikin ni'ima kuma kana barna kana abin da ga dama kuma Allah yana barinka da arzikinka kana saban Allah kuma kullun kana ganin abubuwanka sai tafiya suke to wannan fitina ce babba to sai Allah subhanahu wataala yake cewa ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه نعم كوكا كرتتا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه أي wannan al'amarin mumtana a hikima ta ubangiji liyadara mu'mina alama antum alai ya bar mu'minai haka abin da yasa Allah ke turo musu jarrabawa ya kawo ne hatta ya mizal kabisa min at-tayyib jiya nayi wata magana nace ni ban taba ganin ta ba ba wani malami da naga ya faɗe ta ni na kawo mana ita ba ko na tambaye ku kuma nace me yasa shi Allah nan me yasa ba zai ce wani munafiki ne wani munafiki wani munafiki ba me yasa ba zai faɗi haka ba sai bar annabi ma haka ya iya bayyana wa annabi ko na faɗi dalilai ko in in yanzu Allah ya sakaltar da sahabbai wannan shi ne abin da na faɗa ni ban ga wanda ya faɗe shi ba ni dai na faɗa in Allah ya sakaltar da sahabbai duk munafiki riga zuhi Allah aiko ce wani munafiki ne fitar da shi wani munafiki ne fitar da shi kullun ai ta musu haka a kibarin su da munafikai kullun ai ta zama don Allah in annabi ya tafi wa zai wa sayyidina Abubakar wahayi eh babu amma sai aka bar annabin ma kuma sannan wani shubuha a can baya dan a nuna muku annabin mutum ne bayan an yi wannan abun ai sai Allah ya kawo cewa menene kan manna Allah alal mu'minina ko fa su rasulan min anfusihim me yasa saboda yadda kuma za a bar ku ku yi ta yi ku yi ta shan wahalan ganowa to bari a nuna muku annabin ma yana rai don Allah zai iya yin haka to nan gurin shi ma duka ana nuna musu to bayan annabi ya rasu tuma ga matakin da aka yi tabi da annabi ma ga matakin da aka yi tabi a Uhud da sauransu to nan gurin shi ma ana yin irin wannan jarrabawan ne ana samun wayannan matsalolin ne liyamizallahu alqabitha min at-tayyib dan Allah ya bambance banza na banza da nagari shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يهشرون ليميز الله الخبيث من الطيب هو ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا Allah ya yi haka ne don ya bambance mummuna da mai kyau, wa ya ja'alul khabitha ba'dahu ala ba'd mummuna kuma a tara muku shi waje guda fayar kuma hu jami'a sai a dunkule shi ya zama tif jibgege ta yadda za ku gane shi domin at-tarakum shine ashabul markum ko sahabul markum ga jimare da ya harhaɗe ya harhaɗe gan shi dum to aka ce sai an muku haka dan a bi a hankali sai an muku haka dan a fito muku da munafukai a fili ko kuma a fito na banza dai da kana ganin sa innal halala bayyinun wa innal halala bayyinun in yaso wa bainahuma umurun mushtabihatun nan kuma sai ku yi ta ijtihadin gane can yafi kusa ko nan yafi kusa ko wannan an bar muku ijtihadi shi yasa aka ce wa bainahuma umurun mushtabihatun duk da cewa su malamai sun ce ash-shubuhat haramun ne wa man waqa fi shubuhati faqad waqa fil harami ko suka rajjaha shi a bangaren harami amma dai an bar wa kai mai hankali ka tsaya ka ko shubuha ma ka tsaya ka yi aiki da ina tafi kusa malamin fiqh ba suna da kiyasi kala kala ko akwai wani kiyasi kiyasul me kiyasul shaba yanzu bawa bawa da mutum ya fi kama ko da dabba ya man salisu dan kage yana da kafa biyu ka ce da mutum to mutum ana zuwa kasuwa sai da shi ne amma bawa za a sai da shi mutum ana gadarsa amma gado bawa ana gadansa to a bangaren ana gadonsa ana sai da shi ana kaza ya fi kama da dabba a bangaren da musulmi ne zai yi sallah zai yi kaza amma kuma yana cikin sallan yana gaba sallah za a ce tafi an je an sai da kai yanzu ba nan kake ba an mai da kai gari kaza kaga a bangaren zai yi sallah zai yi kaza ya fi kama da mutum amma bangaren za a sai da shi za a gaje shi ai kama da dabba to shin yanzu in aka kashe bawa ya za a yi da wanne za a yi kiyasi da mutum an kashe mutum ne ko an kashe dabba ne sai aka bar ku walwa sai ta yi aiki to nan kuma limizul al-khabitha min at-tayyib Allah subhanahu wataala zai bi a hankali ana tare sifofin ana tare sifofin har fayar kuma hu jami'an har sifofin su taru gaba daya fayaj'aluhu fi jahannama ulaika humul khasirun shikenan in sun gama tare sifan sun zama ƴan wuta kenan nan sun zama asalin waɗanda aka yi tamyizi wama kana Allah liyutla'ahum 'alal ghaib Allah subhanahu wataala bai dace ya nuna muku gaibu ba abinda ke zuciyar mutane kawai ya fito ya barka ka gane wannan munafiki ne wannan kaza a Allah ba zai muku haka ba ai mumtani ala hikmatillahi ta'ala aidan an yutli'akum ala dama'iri qulubi ibadihi Allah ba zai ga muku me cikin zukata ba wata hikima ce duka duka hikima ce kai to lakum mu'minun min almunafiq ta yadda Allah ya bayyana muku mu'mini da munafiki walakinahu ya'qidul asbaba allati takshifu lakum hadhihi al-amra Allah sai ya bada sabuba sabuba wanda zata bayyana wannan abun wa taraw biha tawayan nas sai ya bayyane muku walakin la yastabi min rusuli man yasha amma fa gaibun ma Allah yana zaben wasu manzanni ya sanar da su wani gaibu ba ba ba ilmul ghaib az-zati ba an-nisbi shine ilmul ghaib zati mutlaq wannan Allah ne kadai amma a ce annabi ba annabin da ya san gaibu babu annabin da ya san gaibu sai dai Allah ya sanar da shi gaibu in Allah ya sanar da shi gaibu fi haƙƙe wannan annabin ma ba gaibu bane abu a haƙƙin mu ne mu da mu sani bai zama gaibu raka annabi bai san gaibu ba amma yana sanar da annabawansa abin da ya ga dama na gaibu ya hana wasu ya sanar da su su ya sanar da su قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يثر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وانا راء دم كوري تشيكو إلا من ارتضى من رسول بابا سدي إلا من ارتضى من رسول سي وان دي زابا cikin annaba ba duka ba fa ba duka annabawan ba wasu annabawan ya sanar da su da wasu wani gaibun sa shi yasa hal al anbiya ya arifuna al ghaib الجواب لا الأصل في عقيدة الإسلام أن الغيب لا يعلمه إلا الله ba wanda ya san gaibu sai Allah sai dai annabawa Allah yana dan sanar da su da wani abu ta hanyar wahayi shi yasa nace walaysa bi ilmin zatiyyin minhum ba ilimi ne na zatin su su sun san wannan abun ba sanar da su akai in an sanar da kai kuma ai bai zama gaibu ba ko a mu a tsakanin mu wasu abubuwa gaibu ne a tsakanin mu mu ya mu yanzu na zo ni abinda na ci ba gaibu bane amma gaibu ne a wajen man salihu shi sa aka yi mana magana ba za a gaya mana abin da ke zukatan muminai da zukatan munafukai ba sai aka bar mana shi a rufe shi sa aka ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibu sai sai Allah da saboda haka kenan annaba ba san gaibu ba a zatin su sai dai ubangiji zai iya sanar da su wani abu na gaibu shi yasa annabi da kansa Allah ya ce ka ga musu la amliku nafsi naf'an wala darra illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma wasani yasu da na san gaibu da na yawaita arziki da na yawaita kaza da na yawaita kaza kuma da ba zan bari wani abu ya cuce ni ba inda na san gaibu in na san naje can za a in naje Uhud za a fasa min haƙwara za a fasa min kai to ina zan je Uhud amma bai sani ba inda annabi ya san gaibu san da sarkan Aisha ta bata da ba za a kusan kwana ana nema ba ana bai san gaibu ba wanda suka zo suka nemi uzuri kullu ta tattu annabi sallallahu alaihi wasallam duk bai san abin da ya faru sai da Allah ya sanar da shi annabi da ya san gaibu da ba za a saukar da laysa laka min al-amri shay'un ba annabi da ya san gaibu ba za a saukar masa da inna afu an ta'ifatin nu'adhib ko ba za a saukar masa da wannan ba bai sani ba sallallahu alaihi wasallam sauraka annabi san yau su kiyama za ta shi ba annabi san yau shi dan abin nan mai dan adam zai samu gobe ba da duka zai ce sahabbai kai gobe zaka yi sahidan Allah ya sanar da shi inna Allah indahu ilmus sa'a sai dai Allah yana zaben su kamar da faɗa ya sanar da su wani gaibu kaman akhbarul umam sabiqa kaman labarin al'ummar baya yanzu da Allah suratu yusuf suratu yusuf waye ba mu labari waye sanar da shi Allah shi yasa da aka gama sai aka ce haka labarin annabi isa haka labarin sauran in an gama sai a ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilai labari ne na gaibu fa muka maka wahayi kenan su wahayin gaibu ake musu wahayi ake musu tilka min anba'il qura naqussuha alayka naqussuhu alayka ka gani shi sa kissatu yusuf kissatu isa annabi annabi annabi isa wa unabbiukum bima ta'kuluna ma tadakhiruna fi buyutikum waye ba shi labari Allah annabi yusuf ko ta'wil ru'yaya ko hada ta'wil ru'yaya qad ja'alha rabbi haqqan la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'atukuma bi ta'wil dhalika mimma 'allamani rabbi ubangiji ne sanar da shi sai daga annabawa annabi yusuf bai ce na san gaibu ba sai ce zalika ma allamani rabbi ubangiji ne ya sanar da ni to saboda haka Allah subhanahu wataala yake ma kana Allahu liyadhar mu'min ala ma antum alayhi hatta yamiz al-khabith min at-tayyib wa ma kana Allahu liyutiyakum ala al-ghaib walakinna la yastabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi ku imani da Allah da manzonsa wa in tu'minu wa tattaqu in kuka imani kuka ji tsoron Allah falakum ajrun azim kuna da lada mai girma to muna da sauran minti takwas bakwai kai kuma muna da ziyara na dr abdullahi abubakar lamido wanda mu tuntunin muka bashi profesa mu dai mun riga mun bashi tuntunin amma dai za mu yi ta haƙuri mu bi process na office allah ubangije masa tofiki ina da sauran wayannan mintuna din ina so malam ya dan isar mana da wasu saƙonni gobe sai mu tashi nan wajen wala ya sabanin ladina yabkhaluna بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم خيرا لهم بل هو شر لهم فضل يا شيخ فجزاكم الله خيرا نعم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna godiya ga Allah muna salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata Ramadani dai gashi nan yana guduwa yau sha shida ga wata muna fata Allah ya sanya mu cikin waɗanda suke ta samun rabo a wannan wata mai albarka abun sai baka mamaki ma kai sai ka rasa mata ina za ka yi za ka yi bayanin abu kaman jiya aka fara amma ga watan ya tafi Allah ya ba mu ikon zama cikin masu rabo a wannan wata mai albarka a Allah ya sa sunanmu an sa kilina an goge sunanmu a cikin listin yan wuta har abada amin
an sa sunayenmu an rubuta da wata wadar da ba a gogewa a cikin listin yan firdausi an buɗe mana ƙofar rayyan wanda za mu shiga ta cikinta Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka wato ah, Ramadan ya sa yana sake jaddada mana alaka da Alƙur'ani ana ta mana bayanai ana karanta mana ayoyi da hadisai ana karanta mana su ana gaya mana fassarar Alƙur'ani gashi shi Ƙur'ani dama ya kamata ya zama mana shiriya ne kuma Allah cikin hikimarsa ya saukar da shi cikin wannan wata mai albarka babu abu mai daɗi kamar mutum ya dinga zama yana sauraron littafin Allah Allah ne yake maka yake isar maka sakon sa kai tsaye kana sauraro ana isar maka cikin alhamdulillah yare mai sauki wanda yake naka ne muna fata Allah da ya mana muwafaka a gwargwadon yadda Ramadan ya zo ƙarshe gwargwadon yadda ake so mu ƙara saka himma cikin ibada kamar yadda malamai suke magana goman farko na Ramadan suna da falala amma goman tsakiya sun fi su falala goman tsakiya suna da falala amma goman ƙarshe kuma sun fi su daraja shi yasa kamar yadda suka ce saboda watakila daga cikin hikimar kamar da Sheikh Uthaymeen yake magana shi kamar hikimar na nuna saboda da ɗabi'ar ɗan adam in kana shiga cikin aikin alkhairi kana yi yau da gobe kana sabawa to kasala na shiga da lalaci da gajiyawa ko ba haka ba to gwargwadon yadda kake shiga to ana ƙara nuna ma fa ana ƙara nuna ma falalar fa ƙaruwa take don haka ƙara himma ina fata mun fahimta shi yasa suka ce yawanci in ka duba ayyukan alkhairi ko kuma lokuta da Allah ya ware ko ranaku na al- na alkhairi to ƙarshe ƙarshen su yawanci sukan fi falala in ranar juma'a ce sai ka ga yammacin juma'an ya fi safiyarta idan ramadan ne sai a ce maka goman ƙarshe a ce maka idan goman ƙarshe suka zo na ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu ko ba haka ba kyautarsa za ta karu sallarsa za ta karu rashin baccinsa zai karu kuma dama da ramadan din yazo kuma sallar ta karu ko ba haka ba ka gani kyautar kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan to in goman ƙarshen ta zo sai ai ta yi a nan ne ma shi yasa aka ce kai zakkar fit da kai kai kaza duk dai a goman karshen ne ai ko ba haka ba a ana ta kokarin nuna maka wato ibada ce ta ƙara yawa ina fata an gane to kokari ake so mu yi zuwa tafsirin mu ya karu a farkon ramadana zaka ga ranar da aka ce ɗaya ga watan ramadan za ga masallaci ba sahu ya cika cip cip har har waje ana dan kwana uku hudu biyar sai ka ga abinda law of diminishing returns ko inda mutum ya san economy za ga ana ana ta yin baya to a daidai lokacin da ake wannan lokacin kuma ake so mutum ya dinga sabuntawa ya ƙara sabunta himmarsa ya ƙara jaddada himmarsa sai ya ƙara kyautata ibada akwai manya-manyan ayyuka na ibada da ake so mu yi wannan na daga cikin su harkar alaka da alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafo mana su ko ba haka ba da yawa a hadisai da yawa daga ciki azumin da yin azumin kam shine ai watan sa ne ko daga ciki man kama ramadan an cika ga man sama ramadana kenan ko imanan wa tisaban gufiran sannan akwai qiyamu ramadan man kama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man kama lailatul qadri imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi kaga tsayuwar dare na daga ciki to karat alaka da alqur'ani shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan kaga na daga ciki sai sadaka din kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan ciyarwa idan ka ciyar da mutum a watan ramadan ramadana ne zaka iya yin azumi 30 a rana daya ba yau azumin 30 kai ba ladan azumi 30 ka samu kai azumi daya ka ciyar da masu azumi 29 ko ba haka ba sai ka samu ladan azumi 30 30 sau 30 in kana da hali sai ka ka samu lada na azumi guda nawa kaga kenan ciyarwa na daga cikin mafiya girman abin da mutum zai yi a cikin wannan wata na Ramadan ka je wurare ka ga abin mamaki yanzu ka je asibitoci daga cikin abin da muka yi discovering a zakka da wakafi mana sai ka je azumi asibiti sai ka samu yawanci mutane ne daga ƙauye suka zo na fata an gane shi mara lafiyan dama bai da abin da zai ci shi mai kula da shi kuma ya samu wani rashin lafiya na rashin abinci ko ba haka ba ya yi azumi daga safe har yamma kuma ya zo zai yi buɗe baki kuma bai da ko kunun da zai sha mai zuwa yana fama kuma da mara lafiya ana maganan magani to bai maganin yunwa ba bare ya sayi maganin ciwon da ya kawo shi to sai ka je asibitocin in ka je har medical center za ka sha mamaki yawanci yan taraba ne yan ƙauyuka ne yan kaza ne sai ga kashi tamanin bisa ɗari na mutanen da suke wajen suna buƙatan abin da za su ci to a dafa abinci a kai na daga cikin abin da muka yi bana sai muna dafa abincin mun fara a dafa abinci na mutum ɗan ɗari haka a gwada muka ga ina aka kai ɗari da ashirin ɗari da hamsin ɗari da jiya an yi ɗari biyu da goma muka ga ba zai yiwu ba aka koma ɗari uku ana yi to amma ba zai wadatar ba a specialist hospital akwai gadaje ɗari biyu da casa'in da tara ko da biyar a specialist kawai ma'ana kenan ana iya kana iya samun majinyata ɗari biyu kusan 300 suna kwance banda masu kula da su in kai times 2 hada masu kula da su kana da mutum 60 idan ka je wannan na bulkaciwa shi ma suna da 90 da wani abu kaga in kai plus masu jinyan masu caregivers din su zaka samu wajen 200 ko ba haka ba idan ka je hatta sunna clinic shi ma mun je mutum abin nan gado 49 in kai times 2 kana da wajen 100 duk mutanen kusa suna nan idan da zaka je da kunu zaka sha mamaki to inda aka dafa abinci kamar yadda muke yi alhamdulillah kuma daga abin da bayan Allah suka bayar ne sai a dafa ta ga ta shinkafa sai a yi ko da kosai ko da alale ko ba haka ba sai a zuba a ciki a dan saka dan kabeji mai wasali a dan saka dan tsoka eh wallahi dairin a dan zuba sai a nade shi sai a rufe sannan a dan yanka kankana mai dan kauri a sa a leda tare da dan dabino a saka sai a yi kunu ba sai ka wahala kanka ba cika kofin sai ka sashi a leda ka daure ko ba haka ba sai a hada sai a kai nairan ka 1800 zuwa 200 ko kasa da haka ma gwargwadon irin kyautata abincin da inganta shi da aka yi sai ka je ka bawa bayin Allah sai su ci to ciyar wannan na daga cikin mafi girman ibada da mutum zai yi to asibitocin mun nan ka je ka karaɗe su in mun je asibiti ɗaya yau to sai mu je wani gobe amma inda wasu za su tare asibiti guda ɗaya wasu su tare asibiti guda ɗaya to yana ɗaya daga cikin ayyukan alkhairin da ya kamata a ce muna yi ka je medical center nan kan ban san adadin gadon ba suna da yawa to wannan na daga cikin ayyukan alkhairin da ya kamata mu yi Allah ya sa mu dace wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh